Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau 28 ga watan Jumadal Ula, hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara 438. Wanda ya daidai da 26 ga watan Februari, miladiyar Annabi Isa alaihi salatu wassalam shekara 2017. ci gaba da karatun littafin mu littafin a targhib wa tarhib na Imam al-Mundhiri rahimahullah in ba ku manta ba muna cikin kitabul ilmi na littafin jiya mun kai ƙarshen babi mai tsoratarwa game da neman ilimi ba don neman yadda Allah ba ko yau da yadda Allah zan ta sabon babi duk dai babubukan da ya kulla cikin kitabul ilmi yace at-targhib fi nashr al-ilmi kwadaitarwa ga watsa ilimi ba watsa ilimi ba watsawa watsa ilimi watsawa wace kalma ta fi dacewa bancin watsawa yada ilimi eh to yadawa ko to kwadaitarwa game da yada ilimi wadda lalata alal khair da kuma hukuncin wanda ya yi jagora akan duk wani aikin alkhairi duk wanda ya yi jagora ya dalilantar ga wani aikin alkhairi meye matsayinsa meye hukuncinsa wurin Allah wannan shine abin da shi ko wannan babin zai karantar ko kwadaitarwa game da yada ilimi duk wanda Allah ya ba ilimi kada ya kome daɗinsa shi kadai a'a shi ko ya samu lokaci ya zauna ya karantar da waɗanda ba sani ba ko ta hanyar karantarwa ko ta hanyar wa'azi ko ta shirya lakcoci duk dai hanyar da yadda zai yada ilimin nan ya kai ga wasu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ballagu anni wala aya kun fahimta to hadisin farko cikin wannan babin yace an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman allamahu wa nasharahu aw waladan salihan tarakahu aw mushafan warathahu aw masjidan banahu aw baitan libn sabil banahu aw naharan ajarahu aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'da mawtihi rawahu ibn majah bi isnadin hasanin wal baihaqi wa rawahu ibn khuzaimah fi sahihihi bi nahwihi hadisin mu na farko cikin wannan babi mai kwadaitarwa game da yada ilimi ko yace an karko shi daga Abu Hurairah yarda Allah tabbata gare shi Abu Hurairah ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce inna mimma yalhaqul mu'mina lalle daga abin da ke riskar mumini min amalihi daga aikinsa wa hasanatihi da kuma kyawawan ayyukansa abin da ke riska ta ba da mauti bayan mutuwa tai ko da ya mutu waɗannan abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallama zai lissafa to ladarsu tana kaiwa ga mumini ko bayan mutuwa kenan suna daga cikin abubuwan da ko da mutum ya mutu Allah ba zai barba da ladarsu ga, ga, ga mutum ba kun fahimta shi ne ma'anar daga cikin abin da ke riskan mumini daga aikinsu da kuma kyawawan ayyukansu bayan mutuwarsa na farko ilman allamahu wa nasharahu ilimi wanda ya karantar da shi wani irin ilimi ilimin addini ilimin addini allamahu da ya karantar da shi wa nasharahu kuma ya yada shi da ya karanta bai tsaya ya kume daɗinsa shi kaɗai ya ta yayi aiki ba kuma sai ya karantar da wasu ba shine yaɗawa ba ta kowace hanya zai yaɗa ilimin daɗa in ta wa'azi in ta karantarwa in ta rubutun littattafai duk dai hanyar da yadda zai sadar da wannan ilimin da Allah ya bashi ga wasu waɗanda ba su sani ba kaga duk ya shigo cikin hanyar yaɗawa ko to kaga shine abu na farko ashe duk wanda Allah ya ba ilimi ya karantar to wannan ilimin da ya karantar matuƙa ana aiki da shi to ko bayan mutuwa sassa da duk wani aiki da abin da ilimin da ya karantar Allah zai kai mishi lada kun fahimta au waladin salihin tarakahu ko kuma ɗa na kirki wanda ya bari Allah ya ba shi ɗaɗaɗa namiji ne ko mace kun fahimta ya yi mai tarbiyya ta gari to duk aikin da ɗan nan ya aikata ko uban baya da rai ko uban baya da rai duk aikin da ɗan nan ya aikata na alkhairi yadda Allah ya rubuta ma ɗan nan lada haka Allah zai ba iyayensa lada haka duk addu'o'in da ɗan kuma zaiwa mahaifin ko mahaifiyar ko bayan baya da rai Allah tabaraka wa ta'ala zai kai mai lada wa'annan addu'o'in kun fahimta don haka kaga yana daga cikin fa'idojin haihuwa in Allah ya baka haihuwar kuma ka tsaya kai musu tarbiyya domin ɗa na kirki kaga yace waladan salihan in ka haihi ɗan ballar ja'u miruwa ne da kai balle ya tsaya ma addu'a yana can kullun cikin shallisho dan shallisho na yi ma addu'a ashe kenan haƙƙi ne wajibi akan iyaye dan Allah ya ba su ƴaƴa su tsaya su kula da tarbiyyar ƴaƴan ko don cin moriyarsu kun fahimta ko bayan ka mutu duk aikin da sallar da ya da karatun Qur'an da ya da istighfari da tasbihi duk aikin ibadar da ɗanka yayi ko diyarka ta yi na farilla ne ko na nafila kai mahaifinsa sai Allah ya rubuta ma lada don me saboda Allah annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce alwaladu min kasbi abihi da yana daga aikin ubansa don haka duk da aikin da da yayi kamar uba yayi yadda Allah ya rubuta da dan da haka Allah zai rubuta mu uban amma wannan aikin alkhairi amma in yace ya shirgi da bada fa ba ruwanka in dai ba kai ka azurci shiga hanyar shirgi da badan nan ba kun fahimta matukar ba kai kai yi mai tirenin na wannan bannar da yake yi ba in ya taya banna ba ruwanka ba shafe ka ba amma duk aikin alkhairin da yayi ko baka da rai sai Allah ya kai ma lada kana da kamisho don me don kai ne sababiya kaga ashe wannan na nuna ko don mu ci more ƴaƴan mu bayan mutuwar mu sanda muke da rai da baya ya zan haƙƙi gare mu ta ga musu tarbiyya sannan kuma wannan na nuna daga cikin haƙƙin iyaye akan ƴaƴansu to wajibi ne ƴaƴa su kula da wa iyayensu addu'a addu'a ta alkhairi in suna raye mu yi musu addu'a Allah ka tuha musu asiri ka wadatar da su daga halalanka ka sa su gama da duniya lafiya in ba shiryayyu ba ne Allah ya shiryar da su in ma shiryayyun ne Allah ya ƙara musu shirya kuma ya tabbatar da su akan shirya kada su yi ta lalabiya in sun mutu mu roƙa musu Allah ya gafarta musu ya musu rahama Allah ya tsare su daga azabar kabari Allah ya tsare su daga azabar wuta Allah ya sadar da su da rahama sai ya sa su aljanna yana daga cikin hakkin iyaye akan ‘ya'yansu dole ɗaya su wa iyaye addu'a kun fahimta to rashin ɗa ya zanna baiwa mahaifansa addu'a yana daga cikin abin da ke sa arziki ya yanke daga gare shi yana fatar kun fahimta shi ne ya ce awwaladan salihan tarakau ko kuma ɗa na kirki wanda mutum ya bari to duk ɗan da ka bari ko bayan ka mutu ɗan nan namiji ne ko mace in guda ne in biyu in uku in talatin in arba'in in ɗin ɗari uku ko ɗa nawa ne ka bari duk aikin da sun ka aikata na alkhairi kana da kamisho kaga ashe irin su mallan abokan jibrin kan sun samu kamisho mai yawa dan tun wajajen ina jin 2008 na an ka haifin mai ɗaya ce ita ta arba'in da wani abu wayanda addare ban da wayannan mutu wayanda ya rufe gida wanda ya rufe kofa da su in dare ya yi to kaga inda ana inda ana ɗauke mutum ibada sai in ce mallam ko ya bar sallah yana lada waɗanda ta ishe shi kaga an yi tarbiyyar musulmi Allah ya shirya da mai su ya shirya da mana da namu ya shirya da ƴaƴan musulmi duka kaga ne to inda mata guda gare yana ta ɗaya haka nan don haka na kasace zama da mata guda kaga masu mata guda guda sun tsoro mai ido zan maimaita na kasace zama da mata guda jibo su ba su dawowa in sun ka tace don Allah dai ka bazo tun da ba shi ɗaya mallami ba don Allah ka ce wani wuri wuri to yana yake ta Allah shirya da mu sarkin kano na can hauka ta kama shi wai talakawa su ba ƙarin mata nace ai wannan ba shi ne mafita ba talauci ba dai saboda talauci ake so a hana musu aure ba to in sun ka ba ƙarin mata matan da annan kano da kewaye ya zai yi da su a basu su yi taɓanna matsayin sarkin kano kowa ya san multibiloniya ne in dai da gaske yana son talakawansa ya fito da hanyar da zai rage musu daɗaɗin talaucin ba ya ce musu ba aure ba wannan ba ƙoƙari ba ne malamai 'yan shamiya suna suna kariyar banza suka yi wannan maganar banza ce sarkin kano ke yi a ba aure shi mata nawa gare shi ko da yake zai ce shi ba talaka ba ne to ba ƙoƙari ba ne in dai da gaske yana son talauci yana son talakawansa ko to ba hana musu aure ya kamata ya ba a'a tun da ya lura talauci ya musu ya ya ɗebo cikin dukiyar nan da ya mallaka ya buɗe hanyoyi na sana'o'i ya ɗauki talakawa aiki kaga ai za a rage raɗin talauci ko ya ɗebo yadda bayan Allah ka yi ya samu talaka a ƙidan ya mai talaka mutum ɗari biyat ko wanne ya bashi jallin miliyan biyat yana da zarafin da yake yin haka nan don Allah an rage talaka ko ba a rage ba ya samu mutum ɗari biyar ko wani ya bashi jari na miliyan biyar kafin baɗewar haka insha Allah sun yi kafa abinda muke so ga mai martaba sarkin Kano kenan amma ba ya ce ba aure ba mu barin aure ko alama kalan bai mahaddacin qur'ani ne fa ya mance da Allah da ayar da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa in yakunu fuqara ayyughnihimullahu min fadlihi ma'aurata in sun zan talakawa ne kasu damu Allah zai wadatar da su daga falalarsa ashe talaka na aure ko bai da ku wada mai mai martaba sarkin Kano wannan magana ba ta yi ba ya sake wata wagabar shiga ba irin cewa abin zuwa jifa shedan ce kasan lokaci lokaci yana hitowa ta bargaza in dai ba sun ya kai mai mai belle ya bin wannan zamani ya belle ya bin sarakuna ba to ya bi irin waɗannan maganganu Allah ya shirya da mu to yana yake yace inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman allamahu wa nasharahu ilmin da ya karantar kuma ya watsa shi awwaladan salihan tarakahu kuma tunda yana sarkin Kano yanzu malamai suna nan wasu da cikin malaman Kano ana kariya tai ai magana sarki fahimta ta har abada ba mu fahimta wannan magana ya za a yi mu fahimce ta wannan dulgin magana ce cewa talakawa su ba ƙarin mata to sun ka ba ƙarin mata ya za yanzu ko sun ƙara mata mata sun raba maza sau goma cikin ma ana auren ya an ka kwashe da su saboda yawan su balle ka ce a bari a bari har yaushe to don ka in ya kafa doka ku yi mai zanga-zanga ku yi tawaye kada a bi wannan doka ta saba ma shari'a bai da wani dalili na shari'a in ko yana da dalili ya zo ya kawo maganar talauci wacce ma talaka baya aure ba karanta hadisin sahal ibn sa'id sa'idi ba hadisi muttafaqun alaihi yana na har cikin Imam Bukhari da Muslim sun ka fitar da hadisin ko yana nan mai bulugul marami ya kawo cikin kitabun na kayan mun karanta shi in kuna tunawa hadisin sahal me yace yace wata rana wata boyar Allah ta zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tace ya rasulullah in kana da bukata gani na bayar da kai na gare ka ka aura ka san akwai ɗaiɗaikun matan da na bayar yadda kansu kyauta ga manzon Allah ya aura annabi ya kalle ta da sama har ƙasa sai ya sadda kai ƙasa bai mai da jawabi ba nan take wani da cikin sahabbai ya ce ya rasulallahi in baka da bukata da ita ne ina da bukata kaga gari da yawa ma ya bai can kansa kenan in baka da bukata ni ina da bukata ya rasulallah sai manzo Allah ce kawo sadaki yace wallahi komai bani da talaka ne ko modaci to bari mu je annabi ya dora mai aure ko ko an ce ba a ba talaka aure yace ko da sadaki baya da jama'a to in babu na sadaki ina magana ciyarwa buhu nawa muka tsammani a gare shi gida muna tsammani yana kuɗi cikin bank account yace kawo sadaki yace wallahi komai bani da yace tafi gida dai ka bincika yace gida yadda yace komai ba a samu ba ya rasulullahi yace tafi ka nemo koda zobe na bakin karfe abu wanda baya da kima zobe wanga na bakin karfe yadda ya dace wallahi komai babu gidan na yaron ya manzon Allah kaga kamata yayi inda manzon Allah yana da ra'ayi irin da sarkin Kano sai ya ce to yanzu kai da ko sadaki baka da in na aurar da kai in na auren ma ita da ni zaka cishe ta annabi ya ce mai haka nan shikenan mutum ya samu wuri ya zauna can ya tashi ya tafi a ta annabi ya ce a kira shi an ka kira shi ya ce mi kan mallaka na ƙur'ani ya ce na haddace sura kaza da sura kaza ya kidan ya adadin surorin da ya haddace ya ce na auren ma ita akan abin da kan mallaka na ƙur'ani annabi ya ɗaura ma talaka aure ko bai ɗaura ba ya tsaya tambaya sa to in na auren ma da mi za ka ciyar da ita to in bai san da hadisin gobe ku ku karanta mai don Allah ba hana matalakawa aure ƙarin aure ya kamata a yi ba a'a a buɗa musu hanyoyi ba sai ka roƙi gwamnati ba kai kana da hanyoyin da za ka buɗa matalakawan kano su samu sauƙi kana da zarai allah ya yi ma wadatar da kake rage za ka rage mutanen kano raɗin talauci inda gaskiya ka abin da ya kamata kai kenan amma ba ka ce ba aure ba mu bara aure to allah ya shirya da mu to shi da ya ce awaladan salihan tarakahu ko ɗa na kirki wanda mutum ya bari ɗa na kirki in ka bashi duk aikin alkhairin da zai da addu'o'in da zai ma duka lada ne gare ka Allah zai kai ma lada aw mushafan warasahu ko kuma littafi alqur'ani wanda mutum ya gadar ya mutu ya bari gado dada mushaf ko ya zan alqur'ani ko ma duk dai wani littafi wanda wanda wanda ake wanda ake amfani da shi ga addini kamar misali ka sawo at-targhib wa tarhib littafin addini ko ba na addini bane sai kan mutu kabbar gado ko ko ka sawo ka kawo masallaci ko ka kai wata makarantar islamiya ko kai wata ka kai wata cibiya da ta addini inda ake karatu to ko bayan rayuwarka a targhib wa tarhib matuka ana dauko shi a karanta ko bayan rayuwar da duk an karanta an ka fa'idan ta sai Allah ya kai malala kun fahimta don haka da ku sai ma yan kwallo jasi da takalma na shure-shuren banza ku te ku sai littafai qur'anai da su bukhari su muslim da sauran littafai addini ku kai masallatai da makarantun islamiyya ya fi muku riba in mutum ya sai jasi da takalma shure-shure da kwalle bayan kwalla da nawa gare shi ko ko ta yabbe baya da sai dai zunubi duk shure-shuren da an kai duk lattin sallan mangaribar da an kai duk bayyana al'aurar da an kai mutum ya sa gajeren wando ya bayyana cinyarsa duk yana da zunubi don duk wanda ya taimaka ga abu yana da zunubi ko ka kashe waya ka ko da can ka wuce wada mai wada mai ya kashe waya ce da can ko ya wuce da can wanda adda waya ya kashe bai bai ma'ana ba muna wa'azi ka tashi ga renin wayo ne ko ya kashe waya ko ya wuce da can haka duk wanda adda waya ko mu amshe ta mu daddake to ina yake to shi ne ce au musafan warasahu cikin abubuwan da ke riskan mutum ko bayan mutuwarsa ya ce ko littafi wanda mutum ya bari gado ko au masjidan banahu ko masallacin da mutum ya gina ka gina masallaci to ko bayan rayuwarka duk wanda ya shiga masallacin nan yayi sallah ko yayi karatun qur'ani ko yayi zikiri kai ko da rana ko zafi ta burmuko shi ya shiga ya sha inuwa Allah zai rubuta ma lada ko bayan mutuwarka kun fahimta aw baitan libda sabil banahu ko ko gida wanda ya gina shi domin matafiyi ka gina gida ka ce gidan nan da na gina na bayar da shi waƙafi ina irin malaman nan bakin malaman nan da ake samu to da an samu irin su a saukar da sunan kun fahimta gida saboda matafi to duk wanda ya gina gida ya ba su wakafi domin matafi shi ma duk wanda ya zauna cikin gidan nan Allah tabaraka wataala zai bashi lada ko bayan mutuwarsa aw naharan ajrahu ko kuma korama wanda ya gudanar da ita menene korama kamar bohol misali ya gina bohol mutane suna shan ruwa ka gani ashe ka taimaka ma musulmi kai ko da ba musulmi ba ko ba mutane ko dabbobi ka taimaka musu da ruwa aikin alkhairi ne ko shari aikin alkhairi ne mun karanto in kuna tun karatun mu na riyadu salim mun karanto hadisin wata karuwa labarin wata karuwa akwai laifi kamar karuwanci to wata karuwa ce kishin ruwa ta burmuko ta koro ta sai ta zo ta samu wata rijiya ta sa huffinta takalman ta ɗeburwa ta sha tana juya sai ga wani kare shi ma irin kishin ruwan da ya koro karuwan nan ya koro shi ta koro shi yanzu yana shesheka yana fitar da harshe saboda kishin ruwa sai karuwan nan ta ce Allah sarki kishin ruwa da ta koro ne ta koro wannan karin sai ta ɗebe kuffin ta kuma ta ci koshi da ruwa ta bakarin nan ya sha sababiyar wannan kare ka ba kare fa kare kare bakin mina cikin halittar Allah matsayin kare yake ko to kare ta shayar duk karuwancin na Allah ya gafarta mata sababiyar shayar da kare jama'a annabi na faɗin haka sai wani sahabi ya ce manzon Allah muna da lada ga shayar da ga taimaka ma dabbobi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wata halitta mai hanta ɗanya kabba abinci ko kabba abin sha kana da lada don haka ga karuwa Allah tabaraka wata Allah ya gafarta mata gaba ɗaya an gafarta za a sa ta aljanna sababiya ta shayar da kare ina ga inda mutum na ta shayar kuma mutumin nan musulmi kaga akwai lada amma kuma sai wanda Allah ya bude zuciyarsa sai wanda Allah ya ba rabo sai mai rabo sai ga wani ya gina bohol amma ya bashi nan cikin gida ne bai ko makwabta bai bari su ɗebi ruwa kaga wannan hasara ce ya yarda ya san irin fallalar da akwai in ka shayar da mutum bil adama a ɗiba jama'a a sha a yi abinci a yi alwala a yi wanka a yi ɗahara a yi aikin ibada a yi aikin al'ada da ruwanka duk abin da an ka yi ba wai bil adama ba ko tsuntsuwa ta zo ruwan nan na kwatar da na biyo ga famfon nan ta sha Allah zai rubuta ma lada don haka duk mai sun lada ga hanyar samun lada nan shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce auna haran ajira ko koramar da mutum ya gudanar wanda ya gina bohol to matuƙa ana shan ruwan bohol din nan duk wata halittar Allah da mutum ne da ƙwaro da aljani da dabba duk wanda ya sha ruwan bohol din nan ko bayan rayuwarka sai Allah ya kai ma lada jama'a akwai lada ko babu ko ka gina rijiya ko ka sa famfo in ka ja famfo gidanka sai ka ja kuma ka fissuwa waje kakka basu nan cikin gidanka fissuwa waje yadda makwabta ke iya zuwa su ɗiba kun fahimta ko in ka yi bohol ka ja ka yi yadda aminu aliyu ya yi kaga aminu aliyu da ya yi bohol sai ya ja duk makwabta kowa sai da an haka mai kai kofar gida ne duk nan gabas da yamma duk sai da an haka yi da ɗawo sun ka zo hannu baya duk sun kai ta ja amma kowa sai da an kai mai bakin sandar ruwa har kofar gida ne ya rage na ko ka ja ka kai cikin gida ko ka canza ka amma dai an kai an sama an kai ma ruwan na har kofar gidanka Allah ya saka mishi da alkhairi yanda za a gwada mai irin ladar da ya samu shan da mun kai da abincin da atuwon da an kai mana da arwallar da mun kai da wankan janabar da an kai da wankan haila da an gwada mai da duk ya bi shi ya ga ya cika da bohol bohol kaga aikin lada ne sannan Allah ba zai babbashi lada ba ko bayan ya mutu matuƙa ana amfani da bohol din Allah sai ya bashi lada kaga aikin alkhairi kenan ko to Allah ya ba mu iko mu yi aw sadaqatan ajraha ko kuma sadaka wadda mutum ya akharajaha ba akharajahu ba don yace sadaqatan aw sadaqatan ko kuma sadaka akharajaha min malihi wadda ya fitar da ita daga dukiyarsa fi sihhati lokacin da yake lafiya kalau wa hayati kuma yana cikin rayuwa ba sai da ya ga mutuwa ta taho sannan ya ce a ɗebi kaza a yi kaza ɗebi a yana lafiya kalau ba wata rashin lafiya yana cikin rayuwa ta yana jin daɗin rayuwa sai ya fitar da wata sadaka ya bayar to yalhaquhu min ba'da mauti kowane ɗaya da cikin waɗannan abubuwan da annabi ya zana zai riske mutum min ba'da mauti ko bayan mutuwarsa duk waɗannan suna daga cikin sadakatun jariya kun fahimta ko bayan ka mutu ba wai in kana da rai ɗaya ba ko bayan mutuwarka wanda duk kai daga cikin waɗannan abubuwan guda nawa ne ilmin allamahu wa nasharahu aw waladan salihan tarakahu aw musafan warasahu aw masjidan banahu aw baitan libni sabila banahu aw naharan ajarahu aw sadaqatan akhraja min malihi fi sihhatihi wa yatihi ko kaga abubuwa guda bakwai kowane ɗaya ka aikata da cikin waɗannan bakwan in ka iya mutu yanzu ko ka mutu Allah zai ci gaba da baka lada kun fahimta rawahu ibn majah bi isnadin hasanin imam ibn majah ya rawaito wannan hadisin da isnadi mai kyau wal baihaqi da imam al baihaqi warawa ibn kuzaima haka imam ibn kuzaima shi ma ya ruwaito hadisin fi sahihi cikin littafinsa sahih ibn kuzaima bi nahwi ya ruwaito da kwatancin wannan hadisin ya ruwaito hadisi mai kama da wannan kun ji wannan ko kuma alhamdulillah wannan hadisi hadisi ne hasanun in kuna tunowa mun yo shi baya cikin babin ikhlasi mun yo shi hadisi ne hasanun kaga kowane irin hukunci ana ginawa akan sa ko to me mahallin shahidan mu muna cikin babi mai bayanin at-targhib fi nashr al-ilmi kwadaitarwa ga watsa ilimi da ina ne mahallin shahidan mu cikin cikin hadisin cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam ilman allamahu wa nasharahu ilimin da mutum ya karantar kuma ya watsa shi cikin mutane ko to ko bayan ka mutu duk abin da ka karantar sadda duk an ka ya aiki da shi ko bayan rayuwarka Allah zai baka lada Allah ka ba mai yawa mai albarka sai hadisi na gaba cewa ana abi qatada radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam khairu ma yukhallifu ar-rajul min ba'dihi asun waladun salihun yad'u lahu wa sadaqatun tajri yablughuhu ajruha wa ilmun yu'mal bihi min ba'dihi rawahu ibn majah bi isnadin sahihin وتقدم حديث أبي هريرة إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم hadisin mu na gaba shi kuma an karbo daga an karbo shi daga Abu Qatada al-Ansari yarda Allah tabbata gare shi Abu Qatada ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce khairu ma yukhallifu ar-rajulu mafi alkhairin abinda mutum yake bari min ba'dihi bayansa yukhallifu ba yukhallifu ba yukhallifu kun fahimta daga khallafa ne mutum ya bar abu bayan wucewa khairu ma yukhallifu ar-rajul mafi alkhairin abinda mutum yake bari min ba'dihi bayansa kamar yaya abinda mutum yake bari bayansa abinda mutum ya kamata ya bari bayan ya mutu ya mutu ya bari to cikin abin da ya kamata ka bari salasun abubuwa guda uku bari mu jiya miliyoyin kuɗi cikin bank account da kamfunna da gidaje ko menene mafi alkhairin abin da mutum yake bari bayan wucewarsa bayan mutuwarsa abubuwa uku ne in ji annabi sallallahu alaihi wasallama na farko yace waladun salihun yad'ulahu dan kirki wanda yake mishi addu'a ka baɗa kaga duk ruwayoyin hadisan ba inda annabi ya ce ɗa kowace riwaya sai ya ce waladan salihin domin shi kake cin amfani ne in ka baɗan area boy ba wani amfani da zaka ce illa kullum ya jawo ma zagi kun fahimta sai ya ce waladun salihun ya da'ulahu ɗan kirki wanda yake yi masa addu'a ashe wannan ya nuna duk addu'ar da ‘ya'ya ke yi ga mahaifansu bayan sun mutu Allah yana karɓa wannan addu'a kuma ladar wannan addu'a tana kaiwa ga mahaifan kuma wannan ba ‘ya'ya ɗaya ba duk wani musulmi yawa ɗan uwansa musulmi Allah zai kai mai lada ko ba ɗa ba sai dai wannan annabi yana ishara ne game da cewa yana daga cikin hakkin mahaifa akan ‘ya'yansu su yi musu addu'a sadda suke raye da bayan sun mutu kun fahimta wa sadaqatun da kuma sadaqa tajari wanda ke gudana yabluguhu ajruha ladatta tana kaiwa gare shi ko bayan ya mutu sadaqa sadaqa mai gudana kamar bohol din can da wani ya hada ko ko rijiya ko hanya ko ka ba da wakafin gida ko duk dai abin da dai ake wakafinsa ko bayan mutuwarka duk abin da kai duk abin da yake sadaka mai gudana Allah zai baka zai kai malada wa ilmun yu'mal bihi min ba'di da ilmi wanda ake aiki da shi bayan wucewarsa in ka karantar da ilimi ko ta hanyar karantarwa ko ta hanyar wa'azi ko ta hanyar nasiha ko ta hanyar rubuta littafai kun fahimta duk hanyar da ka bi ta karantar da ilimi ka watsa ilimi to sadda duk an kai aiki da ilimin nan ko bayan rayuwarka Allah zai kai malada to waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su ne mafi alkhairin abin da ya kamata mutum ya bari bayan ya mutu kaga ashe ba damin kuɗi ba ba kamfuna ba ba gidaje ba ba manyan manyan gidaje ba da manyan manyan motoci ga abin da wannan barin waɗannan abubuwa guda uku ya barin komi ba alkhairi don su ladarsu za ta ci gaba da kai ma ko bayan mutuwarka rawahu ibn majah bi isnadin sahihin imam ibn majah ya rawaito wannan hadisin da isnadi ingantacce haka yake wannan hadisi hadisi ne sahihi kan ta gariya Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi sai ya ce wa taqaddama hadisu abi huraira hadisan abu huraira ya gabata karatun mu na can baya inda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa idza mata ibn adam in dan adam ya mutu in kata amaluhu ayyukansa duka da yake aikatawa na alkhairi sun yanke illa min salatin sai daga ayyuka uku su ɗaya ne ladarsu ba za ta yanke ba ko bayan ya mutu za a ci gaba da kai mai ladarsu kun fahimta na farko yace sadakatin jariya sadaka mai gudana can dauri sadda ba a fahimci larabci sai a ce sadakar budurwa ba sadakar budurwa shi yasa ake ɗauko yar sadaka sai a kai malam amma inda aka sanin ba su da gaskiya ba a ɗauko abin ƙware sai a ɗauko mai hannu guda ko ƙafa guda ko mai mai dai wata da kasa ita ake sadaka da ita ba a kai mallan abin ƙwarai ko shi mallan bai son abin ƙwarai to balle dai ba haka ake nufi ba ko ba ba a sadaka da mace dole ne ya biya sadaki kun fahimta to shine yace sadakatin jariyatin sadaka mai gudana in dan adam ya mutu duk ayyukan da yake aikatawa ladarsa ta yanke sai daga abubuwa guda uku na farko shine sadakatin jariya sadaka mai gudana kamar misali ka yi titi wanda musulmi ke ko ka gyara titi ko ka yi bohol ko ka yi famfo ko ka yi rijiya ko ka dasa icce wanda ake shan inuwarsa ko ake cin ‘ya'yansa, ko bayan mutuwarka duk wanda ya zo ya sha inuwar iccen nan ko ya ɗebi ‘ya'yan iccen nan ko da ba da yardarka ba mutum ya zo ya sata baka nan ya sata ya ci duk Allah zai baka lada. sannan ba sai mutum ɗaya ba da mutum da dabba da ƙwaro duk wata halittar Allah ta ɗebi ‘ya'yan iccen nan da kan dasa ta ci kana da lada ko ba da izininka ba ne suna cikin sadaka mai gudana ko a gina masallaci matukar ana amfani da masallacin nan ko baka da rasar da duk wani ya shigo ya amfani da masallacin nan Allah zai kai ma lada ko makarantar islamiyya ko littafi kai arba'una hadith a raba makarantun nan islamiyya ko musulmi su kama karanta sadda duk an karanta littafin nan da kan rubuta in dai littafin addini ne ko bayan rayuwarka Allah na kai ma lada kun fahimta to to Allah shirin da mu to shi ne ya ce sadakacin jariyacin sadaka mai gudana au ilimin yun biyu ko ilimin da ake amfanuwa da shi ka karantar da ilimi na kwarai na alkur'ani da sunna to ko bayan mutuwarka sadda duk an kai aiki sadda wani yayi aiki da ilimin nan Allah zai kai malada yanzu ba gane ina karantar da ku a targhib wa tarhib ba Allah ya sa bayan mun kare koko wanda duk ya koma unguwarsu ya sa darasin a targhib wa tarhib ungo masallacin unguwarsu koko ku karantar da wayancan to duk aikin da kun kai ku da ni karantar duk aikin da kun kai da hadisan ga da nake karantar da ku yadda Allah ya rubuta muku lada haka zai rubuta min haka ga wayanda kun ka karantar duk aikin da sun kai ina da lada su ma in sun ka karantar duk aikin da ila yawmil qiyamah koyi aiki da abin nan da na karanta sai Allah ya bani lada kaga ashe babu sana'a mai riba kamar karantar da addini sai dai ita ko samaki gare ta sai ka daɗi kunnuwan ka kai zuciyarka nesa ko ko sai ka hau kujerar da su dalle abu sun ka hau inda duk mutum mai wa'azi da irin yan yaran ga sabin tashi kyankyasa injin da dawowa da makaranta kan suna hayaki ya ɗauka abin sauki gare yana guda da an yi mai ca ɗayan biyu ko dai da bakin rannan baya koma yi ya bawa azin ya gane ashe musiba an ga abin har dai an anka ce kwamishinan yan sa yayin ne ofishin kwamishinan ana burmuka tai kaga ni yanzu ma an ba iska ajiya ta kowa ya ba kira na can da wani kwana biyu kwana uku a ce ana kiran ka yanzu shi ce nan kun fahimta to ka gani duk ɓaci sai ka ji shi duk jafa'i sai ka ji shi ƙazafi da cin mutunci da ɓannas ba abin da ba a yi ma wai don ka ji ciyo ka daina to ka gani yanzu ɓacin ma duk mai ɓaci yana ɓacin bello yabo ba mai ɓaci na ni yanzu na kai wa da na hannu jadai ne yanzu dai matasan masu wa'azi dai ake baci mu yanzu an yi ya ɗaya da daɗi yanzu in ka ce ka zage ni kai ne na nawa bacin ka na nawa kenan na dubu nawa in ka ce ka yi mini ƙazafi ƙazafin da za ka yi yau shine na nawa in ka ce ka yi jafa'i jafa'in ka shine na nawa wa'yancan duk ba su yi tasiri ba naka zai tasiri yau balle duk kuma kasan zagin belle ya ba a ce tun da kasan ni ban ban ma Allah ramawa na kai zahirar wa'yan da ke casun ban ma ni ban barin ka da Allah ramawa na kai ban bari mutum da Allah sai ya fi ƙarfi na kuma hayyo ban cin wanda ya ƙarfi na ba to Allah shirin da mu kaji kuma in kai yi min ishirin ne ma guda nawa ya ci yau to Allah shirin da mu to ina yake shi ne ya ce au ilimin yun tafa biyu ko ilimin da ake amfanuwa da shi don haka ku tashi jama'a musamman matasa ku zara damtse ku nemi ilimi in ba ku da kuɗi na yin bohol ko na gina masallatai ko sayin littattafai ku kai makarantun ne islamiyya to shi ilimi ba sai da kuɗi ba ku tashi ku yi karatu in kun kai karatu ku tashi tsaye ku zara damtse ku kama wa'azi ku karantar amma ku yi don neman yadda Allah nan da gizo ke saƙa akwai don neman yarda Allah kakwai don zama cikin malaman gwamnati yanzu ka fara wa'azi ka sai yan lasifikoki kwara biyu ka fara dan wa'azi shi ya ku don a jika a kire ka a sa ka cikin wani kwamiti kada ka yi haka yi abinka don Allah kana wa'azi don Allah sai an ka ga dacewa shigar ka cikin kwamiti an ka jawo ka ba tare da ka nema ba an ka sa ka shiga nan ma akwai aikin da za ka wa addini a cikin kwamitin ko baka ce musu ko kalaba zaman ka cikin kwamitin zai sa wasu barayi nan su rage to kun san muna tare da ustazun nawa mai dogon geme kun fahimta amma dai kai kanka haka mu zuzzogi roba ha gidan wanga kwamishina ba gidan wanga dan siyasa ba gidan wanga basarakin gargajiya wai kai ne malami kai ne malami mai wa'azi wannan shi ita ce illa amma in su sun ka ga dacewar ka sun ka ja ka sun ka baka aiki kuma wanda ya dace da kai amma an jawo ka an saka cikin kwamitin kwallo masu shirya kwallo ko kwamitin al'adun gargajiya matsayinka na mai wa'azi ya kamata ka shiga sai ka ta wannan ba aiki na bane ni ba dan iska nake ba kun fahimta to Allah ya shiryar da mu shine yace au au ilmin yuntafa bi ko ilmin da ake amfanuwa da shi au waladin salih yad'ulahu ko da na kirki wanda wanda ke mai addu'a kaga wannan duk dai don annabi ya ishara yana daga cikin haƙƙin iyaye akan ƴaƴansu yi musu addu'a da yana da rai da bayan ya mutu sannan su ko iyaye su adda haƙƙin farko su ko wajibin su ne su wa ƴaƴansu tarbiyya don huzan ƴaƴa na kirki don ɗa na kirki shi ke damuwa da mahaifinsa ya mai addu'a in ya zan ɗan gareji ina maganar yi ma mahaifinsa addu'a to Allah ka shiryar da mu ya shiryar da mu da ƴaƴanmu rawahu muslim imam muslim ya rashi ma kaga wannan hadisin na abu huraira hadisi ne sahihi kaga yau alhamdulillah ko kafin mutum ma kun da gane warwaya tofa sha warwaya an samar an samaratan da jundubin radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ma tasaddaqa an-nasu bi sadaqatin mithli ilmin yunsharu rawahu ɗabrani fil kabir wa wa gairi warwaye kuma an ruwaito an samura daga samura dan jundub yarda Allah tabbata gare shi samura ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce ma ta saddaƙan nasu mutane ba su taɓa yin sadaka bi sadakatin da wata sadaka ba misli ilmin yunshar kamar ilimin da ake watsawa kamar yana cewa cikin wannan hadisin duk abin da kasan mutane na sadaka bai yi girman zannawa su karantar da ilimi su watsa ilimi ba kaga ashe karantar da ilimi jama'a sadaka ce dole ne sai na karantar da ku a targhib wa tarhib ba dole ba wadan mi dole in karantar mata na da ƴaƴana ku anfusakum wa ahlikum nara ba ku cikin iyali ba ku cikin iyali na don kaga sadaka ce ni kai muku don ran da ko haga na bari kuma ka wanda ya bugo min waya don me an ka bari ka san ko rashin lafiya ne balla ya an kai ba a yi wa'azi ba da muka mar dole to Allah Allah ya shirye da mu to shine yace ma ta saddakan nasu bi sadaqatin mutane ba su taba yin sadaka da wata sadaka ba wanda adda girman lada mithl ilmin shirk kamar ilmin da ake watsawa kaga ka zauna ka bada lokacin ka kai karatu kuma karantar da mutane wannan sadaka ce kun babba dangane da wannan hadisi rawahu dabrani imam dabrani ya rawaito shi fil kabir cikin littafin samu ujamul kabir wa gairihi ko ka ce wa gairihi ko ka ce wa gairuhu rawahu dabrani wa gairuhu kun fahimta da dabrani da wani wasu malamai wani malamai ba dabrani ba sun ruwaito shi ko ko rawahu dabrani fil kabir wa gairihi imamu dabrani ya ruwaito wannan hadisin cikin littafin sa mu'jamul kabir wa gairihi da wani littafi da na dabranin banda mu'jamul kabir kun fahimta warwaya an ibn abbas tawha to wannan hadisin namu duk da yake ma'anarsa na da kyau amma dai akwai wani matarukun cikin cikin isnadin don haka wannan hadisin da ifun ne jiddan Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi warwaya an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ni'mal adiyatu kalimatu haqqin tasma'uha thumma tahmiluha ila akhin laka muslimin fatu'allimuha iyyahu رواه الطبراني في الكبير ويشبه أن يكون موقوفا وروي شيما وانا حديثا عن رويته شي عن ابن عباس daga dan Abbas da Allah tabbata gare su dan Abbas ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce ni'mal adiya ma dalla da kyauta wace kyauta kalimatu haqqin wata kalma ta gaskiya tasma'uha da kajjita sun mace hamilu sannan ka ɗauke ta ila akhin laka musulmi zuwa ga wani ɗan uwanka musulmi fa tu'allimu ha iyahu kasanar da shi ita madalla da wannan kyautar ashe kenan sanda duk karantar da wani wata magana ta gaskiya wani ilimi mai amfani to kaya mai kyauta kaya mai sadaka kun fahimta kuma yace madalla da wannan kyautar ni'imal adiya madalla da kyauta wace kyauta kalimatu haƙƙin kalma ta gaskiya ta suma wa da kajita sun mata hamila sannan ka ɗauke ta ila akin laka musulmi zuwa ga ɗan uwanka musulmi fatu allimu ha iya sai ka sanar da shi ita ba mun yi hadisai ba baya farkon kitabul imani din nan annabi ya ce Allah ya ni'imta mutumin da ya ji wata magana da gare ni ya kiyaye ta ya isar da ita ga wanda bai jiya ba domin da yawa wanda an ka darma ya fi kiyayewa bisa ga wanda ya idan mai ba mun yi hadisai ba kaga ko da waɗannan ba su inganta ba waɗancan sun inganta ko ya ce rawahu ɗabrani fil kabir shi ma wannan imamu ɗabrani ya rawaito cikin littafinsa mu'jamul kabir wa yushbi amma yayi kama an ya kuna mawqufin wannan hadisi ya zama mawqufi ba marfu'i ba kaga nan ya kawo shi marfu'i ko me marfu'i me mawqufi hadisi marfu'i shine wanda an ka dauka har zuwa ga annabi kamar nan da yace annabna abbasin qala qala rasulullahi kaga marfu'i kenan mauqufi kuma magana da ta tsaya ga sahabi ko aikin sahabi shine mauqufi to shine hafizul munziri yace wayushbe wannan hadisin yayi kama an ya kuna mauqufan ya zama mauqufi kenan ya zama maganar abdullahi dan abbas ba maganar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ko dai ta wane ne in ga in marfu'in ne in mawqufin dai da ifin jiddan ne irin na dazu ne kun bayanta warwaya an anas ibn malik radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ala ukhbirukum an al ajwad al ajwad allah al ajwad al ajwad wa ana ajwad ajwad walad adam wa ajwadukum min ba'di rajulun allama ilman fanashara ilmahu yub'athu yawmal qiyamati ummatan wahdahu wa rajulun jada bi nafsihi lillahi azza wa jalla hatta yuqtala rawahu abu ya'la wal baihaqi hadisin mu na gaba an karbo shi daga Anas dan Malik yarda Allah tabbata gare shi Anas ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce ala ukhbirukum kuna son in ba ku labari anil ajwad al ajwar game da mafi kyautar duk masu kyauta jawad mai kyauta yana daga cikin sunayen Allah ko kuna son in ba ku labari wanda ya fi duk wani da kai sunan kyauta wanda ya fi kowa kyauta kamar sun ce eh sai ya ce Allahu ajwadul ajwad Allah shine mafi kyautar duk masu kyauta duk wani mai kyauta da ka sani bai kyautar Allah ba saboda kyautarsa Allah ya ba mu kyautar rayuwa duk ga muna mun cika masallaci akwai wanda bai da rai cikin mu duk muna da rai akwai wanda ya bada ko FBI kudin ran nan duk kyauta an ka ba mu an ba mu lafiya kyauta ga idanu kwalan-kwalan kun tsira mai ido duk kyauta ga kunnuwa nan barankan-barankan kama wani ɗan wani bakon zomo duk kyauta wani na ci an daɗe mai kunnuwa wani an rufe mai idanu amma duk ga mu an ba mu kyauta ba abban biya ko ɗari ba ga ƙafa wani ƙafa guda gare wani ba duk sun gundule kila haɗarin mota ko wani abu ga hannuwa ga ciki ga baki ka yi magana kun fahimta da sauran dai abubuwa duk waɗannan kyauta Allah ya ba musu don haka wai kyauta Allah ba wanda ya kyauta Allah ga iska jiba yan hanka ga akwai inda aka bada hanka kyauta sai ka sayi kuma hanka ba tana da iska ita on its own in ka aje tana bada iska iskan wane ne iskan Allah ne ta bugo mana shi ɗaya sai da mun ka sayi amma shi iskan Allah ya ba mu shi kyauta ba a saye ba kudi ba nefa saboda mugunta da wuri muna ɗan samu muna shanta kewa kai wata biyu ta uku baka biya ba yan sun kawo muna sun kawo muna unit gishirinki jikinki sun kawo muna kati in ka sai ka ce in kana da yin ka sha wuta da ba ba mai ba dan nefan da ka zo zai yanke haka ɗaya gan ta yi ket sai ka biya to ku diba ɗan nefa ga wata ran su sako wata ran su dauke amma ku diba nefa Allah to san da ka taho duniya ba taɓa fashi ba nawa ka biya duk kyauta ko mi ruwan sama ga yanan kyauta ko mi kyauta jama'a ka Allah mun gode Allah akwai kyauta gare shi to shi ne cikin hadisin ga yake cewa kuna son in ba ku labari an al'ajwad al'ajwad game da mafi kyautar duk masu kyauta kamar sun ce eh sai ya ce Allahu al'ajwad al'ajwad Allah shi ne mafi kyautar duk masu kyauta duk wanda ka san mai kyauta ne ba yake ga Allah kai wane mutum wa ana ajwad walad adam annabi ya ce ni kuma ni ne mafi kyautar ɗan adam duka duk cikin ɗayan adam ba wanda ya kyautar manzon Allah wata rana wani balarabin kawai ya zo inda manzo Allah ya musulunta bayan musulunta sai ya shigo da kafar dama kun san shigowa ce da kafar dama yana musulunta sai ga raƙumman zakka an kawo manzon Allah ko na sadaka sai annabi ya ɗauki garge guda sai ya ce ba ƙauyen ga duk ya kwasa an bashi shi ɗai duka ba kawai ya kora garge na raƙumma da sauran bisa shi ya ta da zuwa kawai su ya barka kuwa ya yi kuwa mutane sun ka tare ya ce wallahi na zo inda duniya ba wanda ya kyautarsa shi ne muhammadu ku diba zuwa ɗaya ninin musulunta ku diba abin da dawo da shi akwai mai tsayi ku zo kamshe kasu da musulunta amma yanzu malami in aka kawo na sadaka an ce kai da almajiranka to sai dai su ji a gashallin sha da Allah wanda ya kawo ya ce a yi addu'a da kai da aka rike kai ɗaya baka cuce shi ba ga gani duka abubuwan suke ka to misa ba koyi da manzon Allah ko malamai in an ka ba ku maimakon ku yan ma akwai abin da aka ka annabi ya rike shi dai asal duk bai ma ajiyewa har gobe in dai ba da dare an kawo shi ba in ka ga an ajiye har gobe cikin dare an kawo shi kun bai cewa aka yi gida ne cikin masallaci ba a taba kawo dukiya dukiya dai da aka jawowa da wani wuri a zo da ita madina ba a taba kawo dukiya kamar dukiyar da abu ubaida ya zo da ita wata shekara da bahrain ba bahrain an yi sulhu da su to lokacin karɓo jizyarsu da sauransu sai ya tura sun ka ce to da ka tura ya ce kakku da mu zan tura amintacce mafi gaskiya aminci ana dibin wa manzon Allah zai tura sai ya ce abu ubaida take ka amsu kaga shine amintacce wa aminu hadhihi al-umma abu ubayda ibn al-jarrah abu ubayda ya zo ya kwasu dukiyar da ba a taba zuwa madina da irin ta ba ko da ya dawo dare ya annabi ce duk azube cikin masallaci bai ce akai gida ba fa balle a ce yayi sama da faɗi kai shugabanni inda sun yi koyi da manzon Allah da rayuwarsu ta yi daɗi shi yasa kaga yanzu ba mu sun su ba su sun mu to sun zalunce mu wanga iyaka don ɗaya alkawarin da manzon Allah ya yi da mu ne cewa ko an zalunce mu kada mu yi tawaye ai ko duwatsu mana samu jirjehe su amma annabi ya ce a kada mu basu basu da Allah to mun basu da Allah in mun ka zo lahira su ɓace ma Allah eh ka ga mutum talauci yau halin da mutane suke ciki na talauci halin da 'yan Najeriya suke ciki jama'a an ɗauki dukiyarsu an ce kula da ita ba yanzu kai ba ilimi ko da an kare ka wani karatu yake yi sannan malaman da kakkaranta ilimin hayyo suna nan ba su mutu ba ka san an yi ka ilimi inda ilimi sannan in dubara ce ka san ko kaso ana kai ka a sai suwa hikima ce ta Allah kawai ya ɗauko ya baka an ka ce kula da su to shi ne yanzu da kaga dama iyaka mutum ya zo ya ce a kawo min miliyan kaza a kawo mai sa abi ne cikin buya ta abuja ya ma sha'a yanzu ba maganan mota aka yi ba daidai da jirgi commercial an ba shiga sai dai shata yawan da sakkwato zuwa abuja nawa aka yi shata jirgi miliyan nawa to ko dai nawa ne kun dai san dai sun yi miliyan biyu go yau don Allah miliyan biyu in kan raba su dattijo nawa ka abinci ka sai buhun dangote na miliyan biyu buhun dangote gida nawa zaka aje su to shine ka shiga jirgi kun ba wani abu zaka sawo mana ba fa ba wani abu mun ka ba ka sai dan muna ba masha akka kawai ka kashe mana kuɗi ga mana kuɗin bayan Allah nan baka san iyakan masu kuɗin nan da ka shiga jirgi da su ka ɗauki da jirgi wanda kwana ne uku ba a mai toshi da iyali ne ba kuma tsammanin ka kai Allah ya kyale ka da hakke ne don Allah na tsoron ka in ka fi ƙarfin su talaka ka fi ƙarfin Allah don ku ji tsoron Allah ya ku shugabanni ku diba yanzu don Allah akwai wata jiha hitimatun sakkwato da yake tana tare da gwamnatin tarayya ko da apc ce daidai da jihohin da ke adawa jihohin pdp kun ji jihar da wata ya kare ba a ba su allocation ɗinsu ba to ya an kai talauci yawa mutane yawa don haka tsakani da allah gwamnoni sun ci amana shugaban ƙasa kuma sun ci amana 'yan najeriya ba watan da ba a ba su kuɗi ba ko akwai shi amma ba ku sani ba ko alama ba ku gani inda kawai kaga an hinda gidaje manyan gidaje da manyan hilaye suna sayi to ko dai annabi ya ce kan mai masawa ya bai hana mai addu'a ba ko to Allah shi isan muna duk wanda ya zalunce mu Allah shi isan muna kuma zalunci na da gangan wanda da ya ɗauki kuɗin mu yayi ma sha'a Allah ka sani ba mu yahi mai yakin mu ba Allah ka isan muna gare shi ga bayan Allah cikin talauci da yawa ba su da abin da suka ci ka tafi asibiti ka gani wani ba maganan magani ya kai ba abinci bai da abinci ga rashin lafiya ga yunwa mi zai illa da mutuwa dubu ishirin ake nema a yi mai aiki ko a sai magani shi zai bai da dubu ishirin bai da mai bayan shi ka sa ya mutu ga wancan na wasa da kuɗi ne inda ana mutuwa a dada sai mai addu'a Allah kamar da muna sai da na Umar dan Haddadi ya tawo ya jagorance mu shi Umar ɗan aka ka duke bai ta kai a raba a ba kowa to amma yanzu saboda amai shi mu wawa sai a ce ku yi hankuri ku bari za mu yi muku makarancin ne za mu yi muku ci ku ba mu abin mu mu taimai da kanmu duk dubarar zalunci ce dubarun guma sata ne ba wani abu bane to Allah ya shirin da mu amma dai mune musu addu'a Allah ka sa Allah ka taba zukatansu su ji tausan talakawan nan da an ka ba su amana su kula da su to kajiya wani ga ya can bisa mashin da ya ce a ba su abinsu hausawa ke cewa kada Allah ya kawo ranar yabo yariman bakura lokacin da yana gwamna ya yake yi shi ɗan an ka kawo walfaya ya ka ba layan shiya walfaya adda layan shiya malamai ba wai na ba sai na zamfara ba duk wani malami da ya fice ko ina yake yana da kuɗi on monthly basis da ka zama ma'aikacin gwamnati na amsar albashi haka yaka tura malamai kuɗi shi yasa sannan in ba irin ba mai suka yarima ha to wanga kana gida an aiko ma dubu hamsin sannan ku dubu dubu hamsin tun sannan to haka aka raba mallamai haka sarakuna haka yan bangar siyasa haka kowa dai welfare sauran abin da ya rage a ce a yi aiki ka gani an ka sai makutare jakuna ko me an yi musu to bai waɗanga ƴan taure ba ƴan dambe wanda adda hannu na ɗe ai gara wanda ya yi walfiya ko bai yi tito na da gine-gine ba tun da ya yi walfiya an sani kuma ga ta ana faɗi ko bayan bayan to ɗan dan wanga biuta babu aiki babu kuɗi satar dawan boboniya ne an kai yan dambina wai dambi suka yi hannuwansu na ɗaya suke wai in ka zo sai ce ai dan dambina bai ba kowa ko ɗari to Allah ya shiryar da mu kaji to amma dai ku ji tsoron Allah wallahi ba hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace duk wanda ya jagoranci al'ummar musulmi yan mutu ranar da yan mutu yana algushu ga talakawan nan da yawa wallahi bai shiga aljanna tare da su ko dai shi mai shugaba mai algushi ya shiga aljanna talaka a sa su wuta ko ko su talaka Allah ya sa su aljanna shi a sa shi wuta amma bai shiga aljanna tare da su haka manzo Allah ya ce kuma hadisi ne sahihi matsala mallami nawa ka iya faɗa haka nan tunda mallamai ko yana da bukata daga mai son a yi mai SA sai mai son a yi mai kwamishina sai mai son a sa shi cikin kwamitin zakka da wakafi sai mai son a gina mai masallaci ko makarantar islamiyya sai mai son kujerar hajji to ni kaga alhamdulillah ko guda bani so masallaci dai da na har shekara hamsin na tafi masallacin ga yana isan mu inda inda za mu hamsa salawatu kuma mai wa'azi ya ishe mu wa'azi ko an cika sai wasu tsaya can bakin titi amma dai wanga ya isa don haka bamu da bukatar masallaci shi ka gabar da abin zai hana min kujerar hajji ko duk wanda ka ganin yau wata tsiyana tun bai kowa nika zuwa makka to Allah ya shirya da mu don haka babu abin da zai sa ba mu faɗin gaskiya in ka tashi rabin kujera kakka aiko ba dalle abu sai yana son zuwa makka ni biya maka yana nika in ta in yi maka in dawo to Allah ya shirya da mu Allah ka ba su iko su amma tsakani da Allah irin yadda gwamnatin tarayya ke ba gwamnonin jihohi kuɗi da a ce gwamnoni suna aiki da kuɗin na yadda ya kama tsakani da Allah da talauci bai kai ma mutane haka ba tsakani da Allah don haka gwamnoni sun ci amana ban ce gwamna guda ba balle a ce ai da ma baka zabe ba a da a gwamnoni ne ce na fitar da wani gwamnoni sun ci amana kuma musamman gwamnonin arewa musulmi sun ci amana ba su aiki da kudaddakin da aka aiko mu tsakani da Allah waga bello ya bai faɗe ta in ko ana jiwa ne sama ka in kuma shi duwa ƙasa kuma na faɗi na maimaita eh ko me ko kaja kaji ma'aikacin wanda yace ko albashi ba su yi da wuri wato sai an galabaita kuma in ka zo an san albashin wata don rage ba wani abu akai eh to in an ka ce alitu ha ayyuban su ai muna kai gobe war haka kaji don haka muna fata su gyara Allah ya ba su iko su gyara kar su damu da malamai yan naira ta ta Allah ƙarya ta suka yi musu su ji tsoron Allah gobe alƙiyama lokacin da za a tsaye ka kai shugaba ka tashi da mari annabi ya ce duk wanda ya jagoranci abin da ya kai mutum goma da mari zai tashi ko gaskiyar da ya yi ta kwance mai marin nan ko zaluncin da ya yi afka shi cikin wuta tare da marin nan don haka in kun hanga mutum da mari an yi mai takku bajal da mari cikin wuta shugaba a zalumi kenan kun fahimta don ku ji tsoron Allah ku tahi tsaye ku kula da amanar da an ka baku ta jama'a kowannen ku in musulmi da zai da an karata ya ma Qur'ani kai rantsuwa za ka tsare amana yanzu hakan ga da kuke tsakanin ku da Allah ku tsare amana tsakanin ku da Allah haka da kuka yi ku gwamnoni tsakanin ku da Allah ku tsare amana ba waɗanda annan suna wahal General Buhari illa gwamnoni don sun ci amana ta yi ya ɗauki kuɗi ya ba su wata duk su game da na jiha da na ƙananan hukumomi yawanci halin da ƙananan hukumomin jihar sokoto suke ban taɓa ganin cin amana ba kamar amana ciyamomin lowar game da kansulolin da an kai ban so in yi magana ba amma dole ce yadda an ka zaɓi gwamna haka an ka zaɓi ciyaman gaskiya ne ko ƙarya ce yadda gwamna ya ce yayi kamfen yayi alƙawarra haka ciyamomi sun ka shiga ƙauyuka sun kai alƙawarra shin yanzu haka da an kai musu takku bajal an naɗe musu hannu da ƙafa faɗi yadda za a yi cika alƙawarin da sun kai ko ɗaɗɗakin na nan ga gwamnoni sun riƙe wai joya bai joya a kan illa sata azzalumin banza ɓarayi ko da yake kuma akwai unhaninta guda kaga karniyar da aka yi ga takarar ciyaman na lura da kansuloli yanzu sai an kasa ga zo ka yi ta ce Allah ya tsaran don ga dukkan alama su dai waɗanga ciyamomi dai waɗanga masu shekara biyu to in Allah ya so kashi 95 nasu suna ƙarewa duk gidan yadda an kai da su saboda bashin da sun kici sun kai kamfen har yau ba su biya ba kun ba wata alama cewa za su biya to masu kuɗi na kyalle su da kuɗin su Dok an ci amana su ko ba a ci amana su ba? An ci amana su. Mataki uku gare mu na gwamnatin Najeriya da gwamnatin tarayya, gwamnatin jiha da gwamnatin ƙananan hukumomi. Ko waɗanne constitution ta ce sun ce daban suke. Amma saboda na babban kare da ƙananan karnuka. Gwamnoni sun kai tur join a Kano, wai ciyamomi ba su da wayo. don haka ga kuɗin ku bar ku bari ku bari za a yi muku aiki za a yi muku aiki kama ce man kuɗi ne ce aiki mana Allah ya shirya da mu amma dai wannan ina yi ne kawai saboda amana ta ilimi duk su ne wa kumbo kayanta ne in ban ji wani abu sai in ce magwai Allah sai na ce muku me abu na hunka ce a'a to kun gani fasa tadkuruna ma aqulu lakum Allah ya shiryar da mu mu koma ga karatunmu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi ya ce wa ana ajwad walad adam ni ne mafi kyautar ƴan adam duka kaga haka ya kamata mutum ya zan duk littafin da ya zo da ɗabi'un manzon Allah yana kawo siffofi na manzon Allah da hayan layin manzon Allah babban abin za a kawo manzon Allah mutum ne mai kyauta manzon Allah ana siffanta kyautarsa an ka ce yafi iska wanda ya taso kyauta me ma'anar iska wanda ya taso daga iska sai mi sai ruwan sama shi yasa ake misalta kyauta da iska da ganin iska yanzu yanzu kana ga gwace da ruwa to manzon Allah ya fi iska wanda an ka sauko kyauta don shi ka ba mutum kyauta sai ya gigice kaga ba kauyen ya gigice yazo ya barka kuwa da ganin kuwa wani abu ya shiga yace na fito da wurin wanda ya fi kowa kyauta haka ya kamata shugabanni su zanya ku jama'a amma shugaba ya zan dakare dakare dan tauri dan dambe hannu wai har kirari aka yi ma hannunka na ɗaya ke ta naɗe hannun za ka walwale shi wata rana Allah kai mana rai tonci na yantan kuma Allah ka sa su bille ya bada da rai tonci na yantan ai kun san dai bani bari ko ba korali hukai ba komi hukai ba na bari dalto Allah shirin da mu yau ina masu rali yan neman mu na hukan Allah suna nan yau yiwa cikin tsaye ta ishe su to yace wa ana ajwad walad adam ni ne mafi kyautar yan adam wa ajwadukum min ba'di mafi kyautar ku ku kuma al'umma ta baya na ba manzo Allah ya fi kowa kyauta ba cikin mutane Allah ya fi kowa kyauta shi ko cikin ƴan adam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kyauta wa ajwadukum min ba'di mafi kyautar ku baya na rajulun mutumin da allama ilmin ya karantar da ilimi fa nashara ilmuhu kuma ya watsa ilimin ya zauna ya zari dantse jama'a ilimin da Allah ya bashi kuma bai yi rowa ba ya karantar amma ga malamai can suna kara kai na gidajen 'yan siyasa har goriyo suka yi an kai sallan mangariba akwai wani ɗan siyasa in kana son mallami hamsin bayan mangar suna mangariba gida ne gogoriyo suka yi waka nasiha waka nasiha ga masallatai nan ku zo ku yi nasiha kuna gidanmu na wakil Allah kuna nasiha kun sai mai ranar da nasiha ku tun da ya san ba don Allah kun kai kuma munafukai kuke duk mallamin da ka zuwa gidan ɗansa ya sa ce nasiha sai ayan san munafiki ne ka ce masallacin unguwar ku in gaskiya ne kai nasiha to Allah ya shiryar da ku Allah ya shiryar da mu wa ajwadukum min ba'di sai yace mafi kyautar ku bayana rajulun allama ilma mutumin da ya karantar da ilimi fa na shara ilma wai kuma ya watsa ilimin nasa yub'athu za a tayar da shi yawmal qiyamati ranar kiyama ummatan wahdahu matsayin al'umma shi kadai malamin da ya zare damce jama'a ya karantar da mutane gobe alkiyama zai tashi matsayin al'umma kamar yadda Allah ya wa annabi Ibrahim kirari yace inna Ibrahim kana ummatan wahidan qanitan lillahi inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yakun minal mushrikina annabi ibrahim ya zan daga cikin fassarorin da an kai kana ummatan ya kasance al'umma matsayin al'umma yake shi dai wasu kuma su ce kanitan annabi ibrahim jagora ne kun fahimta to shine wannan hadisin yace duk wanda ya karantar da mutane ya watsa iliminsa ilimin da Allah ya bashi ya karantar da shi ya watsa ya cikin jama'a yub'atu za a tayar da shi yawmal qiyamah ranar qiyama ummatan wa da al'umma shi kadai wa rajulun da mutumin da kuma jada bi nafsihi ya ba da kyautar rayuwarsa lillahi azza wa jalla ga Allah mai girma da buwaya hatta yi kutal har an ka kashe shi me ma'anar yayi kyauta da rayuwarsa ya tafi wurin jihadi duk wanda ya dauki kan sakali ya tafi wurin jihadi da ya ba Allah kyautar rayuwarsa Allah ya gafarta mu Hassan ibn Thabit yana wani kirari Hassan ne ku a Abdullah ibn Rawaha yace yajudu bin nafsi in danna al-bakhil biha waljudu bin nafsi agala gayatin judi yana wa wani kirari yace yana kyauta da rayuwarsa in marowaci yayi ruwa da rayuwar in matsu in marowaci yayi ruwa da rayuwa ce to shi wannan da yaka wasawa kyauta yake da rayuwarsa yace waljudu bin nafsi kyauta da rayuwa kuma agala shine mafi tsadar gayatil judi matuƙar kyauta ka ɗebi dukiyarka gaba ɗaya ka bayar kyauta da wanda ya ba da rayuwa ta yi wata kyauta wanda ya ba da kyautar rayuwa ta don bai da sufiya abinda ka ɗebo in miliyan nawa ka bayar muna ɗauka kila akwai wasu can cikin banka akawun ta aje ko gobe kana iya koma sa amma wanda ya ba da kyautar rayuwa ta akwai inda za ana koma samu mai wata to kaga wanda ya ba da kyautar rayuwa to shine mafi tsololo kyauta shine cewa rajulun jada bi nafsihi da mutumin da ya kyauta da rayuwarsa lillahi ga Allah azza wa jalla mai girma da hatta ya kutala an kashe shi mutumin da ya tayi jihadi kenan daga kalmar Allah har an kashe shi rawahu abu ya ala abu ya ala ya rawaito wannan hadisin wal bayhaqi da imam sai da shi ma wannan irin wadancan ne shi ma da ifin jiddan ne wa anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ma min rajulun yunashu bai shiga subhanallahi to Allah ya sa mana albarka ga abin da mun ka karanta abin da ni daidai Allah shi bani lada da ni da ku da kun ka saurara inda kuskure ya abu ku Allah ka yafe mana shi cikin zukata kada ku mance da wa shugaban kasa addu'a tana nan dai kuna yi ko madalla shugaban kasa namu ne Allah ya kara mishi lafiya yan jari hujja suna cewa ya mutu ba yanzu zai mutuwa ba insha Allah ayyukan nan da ya dauko sai ya kare su kaji kuma suna cewa bokanci in sun ka cewa sun kai shi inda boka ku ce ƙarya ce tun da shugaban ƙasa yake ta da billa ba bokan da ya isa ya taɓa shi duk bokan da ya kwana Najeriya da Afirka da duniya muna da maganinsa in ko na yi ƙarya to ya taho gani ni a kai ni inda boka don haka in dai bokanci ne za mu walwale duk abin da boka ya bi iznin lahi ku yi addu'a Allah shi ƙara ma General Buhari lafiya. Rumun wanda annan ana yi ƙarya ce hasashe ne kawai makiya ke yi General Buhari lafiya lau yake. Dama ya ce ne ya huta an ka yi mai medical check-up. To sai an ka ga ‘yan wasu abubuwa an ka bashi magani an ka ce ya sha kuma ya tsaya ya huta ayyuka sun yi mai yawa. Abinda muka fata Allah ka ƙara mishi lafiya. Kuma Allah shi ƙara mai ƙarfi ya dawo ya ci gaba da kyawawan ayyukan da ya ɗauko. dama abinda ba so bincike binciken da ake yi barayi dama barayi ne munafukan Allah su ne ba so ko sun saci dukiyar jama'a sun fi sun kunyar lahira bisa ga ta duniya to addu'an mu gare su ya Allah waɗannan da annan suna kai kawo suna ɗiban malamai ana kaiwa makka ana addu'o'i sun cika gari garuruwa da bokaye Allah ka sa su yi kunya nan duniya kuma su yi kunya gobe kiyama kuma insha Allah ta'ala duk sai sun yi su kunji yanzu ku diba kuma wanga abu bai kara wa buhari komi ba in ba kwarjini ba ku diba ku sai kun ɗauku bokaye kun sallame su akwai bokan da an nemi muku bokanci kyauta amma ku diba ko wani gari shekaran jiya ranar litinin nan cikin garin sakkwato an wa janar buhari addu'a ta musamman ranar juma'a kuma an sake maimaitawa wa an ka ba elbiyar zo ka ga ta ranar juma'a wadda kasan taron idi kuma cikin wa ba a ko faɗi ba don irin mu yan gani kashe nan buhari ba mu ko jiya ba ai sun buga malam na na yi musu faɗa nace kun buga yau buhari aka addu'a ba kiran ba tunda ni yau ko motsi ni sai na buhari addu'a kufa ku tahi tsaye ga mai addu'a kuma ta mu tafi don mun fi waɗancan tsafta insha Allah ta'ala sannan kuma mun fi su ikhlasi mu ke mai tsaka akwai wanda an ka ba FBN dama dama ni a ce an bani kuɗi ko amma dai ku ba ba ku ɗari ba wa misali ka san kwanaki na ɗan yago to ka gani don haka ku tashi tsaye ga shugaban kasa addu'a Allah shi bashi lafiya Allah ya kara mai lafiya Allah ya tsare shi daga kowane irin shari duk wanda ke biya ce da shari Allah ka mai da sharin nan bisa kai ne masu yi mai fatan mutuwa Allah ka sa su rige shi mutuwa duk waɗanda annan sun game mai kai Allah ya kunyata su wannan taron ciya taron barayi taron azzalumai taron mushrikai munafukan Allah Allah ka tarwatsa su Allah ka tarwatsa su Allah ka tarwatsa su Allah ka gwada min da dattijin nan ya dawo ya ci gaba da ayyukan alkhairin da ya kai abin nan da ba so na gyaran Najeriya Allah ka tabbatar sai duk abin da suka gudu Allah ka hada su da shi Allah ka sa a kai gare su a kai gare su a kai gare su a kai gare su duk a kawo mishi gu a kai gidan yari a daure subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik